الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na sha tara ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha biyu ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Jami'u Tirmidhi littafi ne wallafar babban malami Abu Isa ibn Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na goma sha uku babin da yake bayani akan yin tsarki da duwatsu guda biyu mun karanta hadithin abdullahi bin mas'ud inda suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya keɓe don biyan bukata ya ce abdullahi dan mas'ud ya samo masa duwatsu guda a wato samu masa duwatsu guda uku dan yayi istijmari da su Abdullahi dan Mas'ud yace sai na samo guda biyu ban samo na ukun ba sai na hado da arrauf wato kashin dabbobi da na kawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi duwatsun guda biyu sai yayi wurgi da wannan kashin dabbobin guda ɗaya yace innaha rikson to anan mun tattauna kamar yadda malamai suka faɗa ya nuna cewa in za a yi istijimari ana buƙatar duwatsu su kai guda uku domin hata hujja da wasu malaman suka yi da wannan babin na yin tsarki bilhajarain malamai sun ce akwai ruwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jefar ya ce ka je ka nemo min wani ba wannan ba to wannan sai ya nuna ana buƙatar abubuwa guda biyu a istijimar abu na farko ana buƙatar adadin duwatsun da za a yi istijimari da su su zama guda uku abu na biyu kuma ana buƙatar duwatsun su ɗauke danshi ko su ɗauke alama-alama na wannan ainihin karin da aka yi ko bawali ko bayan gida kenan idan mutum ya yi amfani da duwatsu guda uku ba su gamsar ba zai iya ƙarawa kenan domin ana buƙatar kada adadin ya gaza uku sannan kuma ya zamto ko da adadin ya haura uku ba zai zama da matsala ba matukar ukun bai ɗauke abin da ake so ya ɗauke ba to zai iya ƙarawa sai dai zai fi kyau ya amfani da mara ya ƙara guda biyu su zama guda biyar don kawar da wannan karin na bawul ko guide na fata gane to wannan hadithin yana da hanyoyi da shi abu isa tirmidhi ya kawo mana wajen guda uku duk da wannan ‘yan matsaloli da suka danganci isnadi kusan duk a satin da ya gabata a darasin da ya gabata duk mun tattauna kuma mun ji abin da malamai suka faɗa da kuma ma hujjar da ta sa shi al-Imam al-Bukhari ya rinjayar da ruwayar Zuhair akan ta Isra'il wanda ita Abu Isa Tirmizi ya gabatar ko ya ainihin wato inganta fiye da ta Zuhair mun karanta babi na goma sha hudu babin da ke bayani akan wato abubuwan da aka hana yin tsarkin istinja'i da su inda muka karanta hadithin abdullahi bin mas'udin radiyallahu an inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi tsarki na istijmari bin rawth da turoso kashin dabbobi wala bil idam kuma kada ku yi da kashi kasusuwa kenan domin abincin yan uwanku ne daga cikin aljanu wannan hadithin shi ma mun karanta abinda malamai suka faɗa game da fikihun da ke cikin hadithin da kuma nuna abubuwan da ba a yin tsarki da su daga ciki akwai arrauth akwai turoso wanda muka ce arrauth din nan kashin dabbobi ne kamar irin su jaki alfadari da doki sannan ba a yin tsarki bil izam da kashi kuma wata ruwayar ta yi bayanin dalilin da yasa ba a yin tsarki da turoso da kuma dalilin da yasa ba a yin tsarki da kashi abu na farko rashin yin tsarki da turosan dabba saboda abinci ne na dabbobin aljanu abin da ke sa ba a yin tsarki da ƙashe saboda ƙashin da aka ambaci sunan Allah to in an yar su kuma aljanu in sun ɗauka nama yakan dawo jikinsa ya zama musu abinci to da haka aka ga kar a gurɓata abincin 'yan uwa aljanu da kuma abincin dabbobinsu wannan da daga cikin fikihun da yasa aka hana yin tsarki da waɗannan abubuwan guda biyu sai kuma fikihu na biyu waɗannan abubuwan ana buƙatar tsafta ne da tsaftacewa to waɗannan abubuwan ba sa tsaftacewa mun karanta hadithi na wato babi na sha biyar babin da yake bayani akan yin istinja'i da ruwa mun karanta hadithin Aisha radiyallahu anha wanda take cewa ku faɗa wa matayenku ta tara mata take karantar da su tace ku sanar da matayenku ku umma mazajenku afwan ku umarce su in za su yi tsarki su yi tsarki da ruwa ba zan iya gaya musu ba saboda kunyar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tsarki da ruwa a cikin babin mun karanta hadithin a cikin babin kai akwai hadithin jarir bin abdullahi al-bajali da anas dan malik da abi huraira Allah ya kara musu yadda kuma hadithin hasan sahihun ne kuma malamai suna aiki ma'abuta ilimi da wannan hadithi suna zabar yin istinja'i da ruwa wa in kana al-istinja'u bil hijara duk da cewa yin tsarki da dutse din yujzi'u yana wadatarwa indahum a wajensu amma dai sun fi so in akwai ruwa a yi amfani da ruwa har ma abu isa tirmizi yake cewa suna ganin afdalu shi yafi to anan kuma muka ce a'a hada guda biyun shi yafi amma a lokacin da ga istijmari ga istinja'i aka ce a dauki guda ɗaya to al istinja'u afdalu min al istijmar amma a inda ake buƙatar afudaliya shine hada guda biyun mutum ya fara sanya duwatsu ya kawar da wannan karin sannan ya biyo baya da ruwa alama alama da burbushin najasar da ya fitar kuma sai ya wanke da ruwa wannan shine abu na da yafi falala kuma wannan shine ra'ayin Sufyanu Thauri Ibn al-Mubarak Imam Shafi'i Imam Ahmad da Ishaq bin Rahuya Allah ya ƙara musu rahama Allah ya ji kansu da rahama afuwan a za mu tashi a kan babi na goma sha bakwai ƙalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala babi na sha shida babu ma ja a annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada alhajata ab'ada fil madhhabi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب قال وفي الباب عن عبد الرحمن ابن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال ابن الحارث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف abu isa tirmidhi yake cewa babin da ya zo na bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza arada alhaja idan yana so ya biya bukata ab'ada fil madhhabi to ab'ada fil madhhabi yana daukan ma'ana guda biyu ai ab'ada fil dhahabi inda qada'il haja yana ɗaukan ma'anar yana yin nisa sosai sai ya kau inda mutane suke sannan sai ya biya bukata wasu malaman suka ce a ba'ada fil mazhab al-mazhab masdar ne ana cewa zahaba zahaban wa mazhaban to idan muka ɗauke shi a masdar mazhaban sai zama sunan wuri ne mawdi'u tagawwud shi ake nufi da ainihin wato al-madhhab ko dai ka ce yana tafiya tafiya mai nisan da sai ya bace daga ganin mutane sai ya biya bukata ko kuma ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza aradal haja in yana so ya biya bukata abada yakan yi nisa fil mazhabi kafin ya tsuguna ko ya tsaya gurin da zai biya bukata din sai zama al mazhab ismul mawdi' sunan wuri kenan in muka dauke shi a wannan yana daukan wannan ma'anar sai zama al mazhab wato a sunan wuri kenan wato sai zama to masdar kenan mazhab zahaba zahaban wa mazhaban sai zama mun dauke shi a masdar kenan kowanne zai iya ɗaukan mana ko dai ya zamto sai ya yi nisa kafin ya biya bukata ko kuma sai ya yi nisan da mutane ba su ganinsa sannan ya biya bukata wannan yana daga cikin kunya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawar ɗabi'a da ladabi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka kuskure da rashin ɗa'a da rashin gane addini da mutane duk inda suka ga dama sai kawai mutum ya ɗan keɓe gefe guda kawai sai mutum ya tsuguna mutane suna wucewa yara suna wucewa sai ga mutum wani ma za ga ba shi da wata riga mai dan tsayi da za ta rufe shi sai ga mutum cinyoyinsa duk gasu a waje duk sanda zai miƙe kila sai al'aurarsa ta bayyana kamar yadda lokacin da zai tsuguna sai al'aurarsa ta bayyana za ka yi ta ganin haka duk da cewa alhamdulillah yanzu an dan samu wayewar kai amma da lokacin da wurin zuba shara yayi yawa za ga kawai inda mutum ya samu wani ma kayi fakin din mota ka kawai sai zo ya fitsare ma tayoyin mota kawai da ya ji fitsari ya kama shi bawali kawai sai ya zo ya dan kara jikin ainihin motar mutum kawai sai ya fitsare ta to duk kaga wannan ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ana son mutum in zai biya bukata in ba ban daki bane wanda yake ginanne da murfi da kofa to sai mutum ya ta tafiya ya ta tafiya sai ya bar ganin mutane sannan sai kuma mutum ya biya bukatarsa abu isa tirmidhi yake cewa muhammad bin bashar ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma abdul wahab al-thaqafi ya zantar da su wannan hadisi daga muhammad ibn amr daga abi salama daga al-mughira ibn shu'ba radiyallahu an al-mughira bin shu'ba Allah ya kara masa yadda yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi safarin na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam hajata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wajen biyan bukatarsa fa ab'ada fil madhhab kaga mahallu shahid kenan fa fa ab'ada fil madhhab ma'ana sai yayi nisa a tafiyar tasa yin nisan da har sai da ya daina ganin wato a suka daina ganin juna ko fa ab'ada fil madhhab har sai da yayi nisa kafin ya je gurin da zai ainihin wato biya bukatar tasa wannan hadithi ne wanda yake sahihi qala wa fil babi ana abdurrahman ibn abi quradin a cikin wannan babi akwai waɗanda sun ruwaici hadithi mai irin wannan ma'anar kamar abdurrahman ibn abi quradin abdurrahman ibn abi quradin ya ruwaici hadithi mai kama da irin wannan kamar yadda ibn maja da imam at-tabarani a cikin al-awsat sun ambaci wato ruwayar abdurrahman ibn abi quradin sannan akwai ruwayar abi qatada to abi qatada yace lam aqib alai sai kuma ruwayar jabir ruwayar jabir shi kuma ibn maja ya fitar da ita a ruwayar yahya ibn ubaid an abihi an abi musa wa ibn abbas shi ma wannan riwaya ce wanda Uh, ita ruwayar uh, wato ibn abbas ita ce wadda imam at-tabarani ya fitar da ita a cikin al-awsat ita kuma ruwayar ainihin wato abdurrahman ibn abi quradin din ita ce wadda imam an-nasa'i da ibn maja suka fitar da ita shi kuma ruwayar bilal ibn al-haris ibn maja ya fitar da ita ala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun abu isa tirmidhi yake cewa wannan hadithi ne wanda yake hasanun sahihun wa yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yartadu li bawlihi makanan annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman wuri mai taushi idan zai yi bawali kama yartadu manzila kaman yanda yake neman masauki inda zai dan yada zango to sai ya dan duba inda yafi dacewa to haka in zai yi bawali sai ya duba guri wanda yake layyin guri wanda yake mai taushi wanda ba shi da tauri ta yanda kada mutum yana bawali a guri mai tauri sai ga yana dan tartsatsi haka to wani lokaci sai ga kuma tartsatsin yana iya dawowa ga mutum ya taba shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya duba ya nemi guri wanda yake ainin rakho wato guri wanda yake da rahawa yana da taushi to a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zaba wajen yin biyan bukatarsa wa abu salama abu salama shi kuma ismuhu abdurrahman ibn a abdullahi ibn abdurrahman bin auf az-zuhri sai dai wannan riwayar annahu sallallahu alaihi wasallam yartadu li bawlihi makanan kama yartadu manzila al'allama mubarak furi yake cewa wannan lafazin wannan da wannan lafazin akwai wani lafazin annabi yakan zaɓi gurin da zai yi bawali amma da lafazin yartadu libaulihi makanan kama yartadu manzilan ya ce to wannan lafazin bai samu wani cikin malamai da ya fitar da wannan hadithin da wannan lafazin ba an gane ko? yace lam aqib ala man akhrajahu bi hadha al-lafzi wannan hadithin imamu darimi ya fitar da shi imamu abu daud imamu nasa'i da ibnu maja da sun ruwaito wannan hadithin babu ma jaa fi karahiyati al-bawl fil mughtasal imamu abu isa tirmidhi yace babi na goma sha bakwai babin da ke bayani na an hana yin bawali fil mughtasal a wurin wanka al-mughtasal ɗakin wanka shine mughtasal akwai ban ɗaki wurin biyan bukata akwai wurin wanka yawanci za ga inda wadata ana samun haka gurin da ake zuwa a bayan gari da sauransu wuri ne daban in an shiga nan wurin abin da aka je yi kenan in kuma mutum zai yi wanka to akwai wurin wanka yanzu mu ban san ya aka yi duk muka haɗe abubuwan guda biyu ba ko rashin wadata ne ko abin nan za ka ga inda mutum zai yi bawali ko zai yi gayiɗi to kuma nan ne gurin da zai yi wanka wani lokaci ma takurewar gurin za a ga mutum ga shi dab da matsugunin bayan gari kuma ga ɗan wani ɗan a nan zai yi wanka to wannan wankan tsafta kenan ko mai sunansa dai gashi nan dai an gane ko to babun da yake magana na an hana yin bawali fil mughtasal to anan al mughtasal malamai suka ce idan ya zamto mughtasal din yana da makwarara inda in an yana kwararewa daya ko kuma al mughtasal din suka wasu suka ce in yana da taushi wasu kuma suka ce almagutasal din in yana da tauri kaman an riga an yi fulo an yi siminti yanda in mutum yayi bawalin zai kwarare in ya zuba ruwa akan bawalin bawalin shi ma zai kwarare ya burariya ya tafi to wannan suka ce wannan hanin ya kau an gane ko قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله بن عن الحسن عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه عبد الله بن مغفل الله يكارى مسيده ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana yin bawali ya hana mutum ya yi bawali a wurin wankansa a ɗakin wankansa kuma ya yi bawali a wurin waƙala ya ce ina ammatal wasuwasi mafi yawan wasuwasi da ke cutar wasuwasi da ke damun wasu cikin mutane minhu daga yin bawali ne a wurin wanka ya zama inda mutum zai yi wanka a nan kuma zai yi bawali to wannan yana daga cikin abin da ke sabbaba wasuwasi duk da cewa hadithin ya inganta amma banda lafazin inna ammatal waswasi minhu wannan bai tabbata ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wanka a wurin ya hana yin bawali a wurin almustaham ɗakin wanka gurin wanka to wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala wa fil babi ar-rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin wannan babi na karahiyatul bawl fi fil mughtasal an ruwaci hadisi daga wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato jahalatu sahaba la tadurru in aka ce daga wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu bukatar babu wani iskali ba kuma samun wata rigima domin mu a wajen mu sahabbai kulluhum udul sahabbai duk mutanen kirki ne rashin sanin sunan wani sahabi a cikin riwaya ko cikin isnadi baya cutar da isnadi baya cutar da hadisi amma in ba sahabi bane wani ne kasa da sahabi in aka ce an rajulin kuma aka gane ba sahabi bane to wannan an samu ibhami dole sai an samu ainihin wato wane ne sunan waye wanda ya zamanto wannan rajul din ba a samu ba kuma wannan zai iya bawa isnadi matsala qala abu isa hadha hadithun garibun abu isa tirmidhi ce wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne la na'rifuhu marfu'an ba mu san shi a matsayin marfu'i ba illa min hadisi ash'ath bin abdullah sai ta hadisin ash'ath ibn abdullah wa yuqalu lahu ash'athul a'ama akan ce da shi kuma ash'athul a'ama an gane ko amma ta wasu hanyoyin hadisin ya inganta amma banda lafazin inna amatal waswas minhu shi yasa a littafin in kuka duba gaban wannan gurin ya sa sahihun illa shatar thani minhu kun ganshi yace hadisin ya inganta amma banda gaba ta biyu ta hadisin shine inna amatal waswasi minhu wannan bai inganta ba wa qad kariha qaumun min ahli ilmi wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi sun hana albaula sun karhanta ko sun hana yin bawali fil mughtasali a wurin wanka wa qalu suka ce ammatul waswasi minhu wai mafi yawan waswasi dake addaban mutane daga irin wannan ɗabi'a ne wa rakhasa fihi ba'd ahli ilmi wasu daga cikin malamai kuma sun yi sassauci sun ce babu laifi a iya yin albawali a wurin wanka minhum ibn sirin daga cikin waɗanda suka sassauta cewa a iya yin bawali a wato wurin wanka akwai muhammad bin sirin wa qila lahu da aka ji yana sassauta wannan hukuncin sai aka ce da shi yuqalu innahu yuqalu sai aka ce da ibn sirina ana cewa fa inna ammatal waswasi minhu mafi yawan waswasi daga albaulu ne fil mughtasal fa qala sai ibn sirin ya ce rabbuna allah la sharika la kamar amsa ya bayar rabbuna allah la sharika la ma'ana fahuwal mutawahhidu fi khalqi Allah shine makaɗaici cikin halittarsa la dakhala lil bawl fil mughtasali min al wato wato min al yawa yake cewa fahuwal mutawahhidu fi khalqi la dakhala lil bawl fil mughtasali shay'un min al khalq ibn siri ne da aka ce masa to ai an ce mafi yawan waswasi daga bawali ne a cikin wurin wanka sai yake cewa rabbuna allah ubangijinmu shine allah la sharika lahu ba shi da abokin tarayya abinda wannan magana ta ibn sirina take nufi yana nufin kadaita allah ma'ana allah shine ya kadaita wajen halittarsa bawali ba shi da wani tasiri wajen haifarwa mutane wata matsala a gurin wanka an gane ko haka wasu wasi daga Allah ne ba wani zancen cewa wai fitsari ko bawali yana sabbaba wa mutum wasu wasi ina fata an gane abin da yake so ya faɗa kenan sai dai wasu cikin malamai sun bashi a sun bawa wannan jawabin nasa amsa suka ce inna allaha ja'ala lil ashiya'i asbaban to ai kuma Allah yakan sanya wa wasu abubuwa sababi to shi bawalin nan a cikin wurin wanka sababi ne na haifar da wasu wasi ai kowane abu Allah yakan sanya masa sababi ko ba wai shi tasirin ba bawalin bane yake da tasirin jefa wasu wasi shi sababi ne na samar da wasu wasi din ina fata an gane to da suka zo suka tattauna game da wannan matsala kusan matsalar sai suka ce akwai wanda suka tafi akan cewa wato an hana yin bawali a wurin wanka wannan yana nan ala itlaqi wurin akwai mazarara makwarara yana wucewa ko babu gurin mai taushi ne ko mai tauri ne suka ce duk ɗaya ne ba a yin bawali a wurin wanka ina ba ta gane wasu malaman suka ce a'a dalilin da ya sa hakan dan in mutum yana yin bawali gurin wankansa kuma babu hanyar wucewar ruwa to dole zai samu kansa cikin wasu wasun anya fitsarin da yayi bai da ruwan bai hadu ba ya sake fallatsowa ya dawo jikinsa to kaga dai maganar wasu wasun ta sake dawowa na fata an gane suka ce in ku har akwai magudanar ruwa wadda in mutum yayi bawalin zai kwarare in ya kwara ruwa akan bawalin wato bawalin zai birariya ya wuce to illar da ta sa aka hana babu ita yanzu to tunda babu ita yanzu mutum zai iya yi na fata an gane wasu suka ce za a iya yi amma a guri mai taushi ko kuma suka ce ba za a yi ba in guri mai taushi ne haka shine ra'ayin wasu me yasa suka ce saboda in wuri mai taushi ne in an yi bawalin sai ya nitse ya kasa to sai zama to ko da yaushe gurin da an ruwa ya ya zuba a gurin zai taso da tsohuwan wannan bawalin da aka yi kuma mutum ya wanka zai iya dawowa jikinsa amma in guri mai tauri ne suka ce babu matsala domin wannan bawalin ba zai tsaya ba wasu kuma suka ce a'a in wuri mai tauri ne babu matsala amma in guri mai taraf taraf ne shine matsala take wasu kuma suka ce a'a in dai akwai magudanar ruwa wadda in an yi gurin akwai siminti in an yi kuma akwai hanyar ruwa zai kwarare ta gurin ya wuce suka ce wannan babu matsala na fata an gane babu ma ja a fi siwak afon mun tsallake wani abu ko وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء ابن المبارك يكتشى الأمر ينبولي أو رنوانكا أن سسوتاش أن يلوتا ومتاني إذا جرى فيه الماء إن دي رواينا قدانا أقرن yawa da haka in an zuba ruwa ruwa zai gudana ya tafi da wannan bawulin ya wuce ibn al-mubarak yake cewa al'amarin an yalwata wa mutane ba babu matsala قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة العامل عن حبان عن عبد الله بن المبارك باب ما جاء في السواك باب دزي بياني أكن أسواكي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح قال أبو عيسى وفي الباب عن, عبد عن أبي بكر عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وهزيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنزلة وأم سلمة وواثلة بن الأسقع وأبي موسى أبو عيسى الترمذي كتشوى وانا حديثي أبو كريب يازن تدم وانا حديثي شيكما عبدة بن سليمان يازن تدس وانا حديثي دقى محمد ابن عمرو daga abi salama daga abi huraira Allah ya kara musu yadda abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula an ashukka ala ummati ba dan kada na tsananta wa al'ummata ba la amartuhum bisiwak to da na umarce su da yin aswaki kuma umarni na wajibi inda kulli salatin yayin da za su yi kowace sallah da haka abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci mutane umarni na wajibi da yin asuwaki ba almashaqqa shi yasa malamai suka fitar da qa'ida almashaqqatu tajlibu taysir daga wannan hadithin laula an ashuka ala ummati malaman usul suka fitar da qa'idan almashaqqatu tajlibu taysir an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya hana in cewa al'umma ta duk sallar da za su yi su asuwaki su amfani da asuwaki dan kada ya zamanto akwai mashaqqa Abu Isa Tirmidhi yake cewa wa qad rawa hadha al-hadith Muhammad bin Ishaq Muhammad bin Ishaq ya ruwaito wannan hadisi daga Muhammad ibn Ibrahim daga Abi Salama daga Zaid bin Khalid daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin abi salama daga abi huraira da kuma zaid bin khalid daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hadithin yana da hanyoyi guda biyu an gane ko akwai hadithin hanyar muhammad ibn ishaq da kuma muhammad ibn ibrahim daga abi salama daga zaid bin khalid akwai kuma ɗaya hanyar hadithin abi salama daga abi huraira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu isa tirmidhi yake cewa kilahuma indi sahihun dukkan hanyoyin guda biyu duk ruwayoyin sun inganta a wajena li'annahu domin cewa hadisin qadr wuya an ruwaice shi min gairi wajihin ta wasu fuskokin da dama wato ta wata fuskar an abi huraira daga abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadal hadith shi dai wannan hadisin wa hadithu abi huraira hadisin riwayar abi huraira inna ma sahha ya inganta ne li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin saboda an ruwaito shi ta wata fuska wa amma Muhammad bin Isma'ila al-Bukhari kenan amma Imam al-Bukhari rahimahullah faz'ama shi kam ya ce anna haditha Abi Salama hadisin Abu Salama an Zaid bin Khalid zuwa ga Zaid dan Khalid zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam asahhu yafi inganci fiye da ruwaya da ta take zuwa ga Abu Hurairah an gane ko akwai ruwayar abu huraira akwai ruwayar khalid wato aljuhani an gane ko wannan ruwayoyin guda biyu shi imamul bukhari ya ce ruwayar zaid bin khalid aljuhani wato zaid bin khalid ruwayarsa ta fi inganci saboda al'amura guda biyu yasa imamul bukhari ya rinjayar da ruwayar ko ya inganta ruwayar a zaid bin khalid fiye da ta abu huraira abu na farko a cikin ruwayar zaid bin khalid akwai kissa kissa za mu ji ta a hadisin gaba da za mu karanta shine faɗin shi abu salama cewa zaid bin khalid al-juhani ya kasance yana sanya asuwakinsa a bayan kunne za mu karanta wannan ruwayar ita ce ruwayar gaba to imam al-bukhari ya ce wannan ruwayar zaid bin khalid ta fi inganci saboda dalilin farko akwai wannan kissa ta a shi zaid bin khalid sannan kuma an ya samu mutaba'a tubi'a min dariqi yahya ibn abi kathirin sannan ita wannan ruwayar ta samu mutaba'a ta hanyar Yahya ibn Abi Kathirin da haka sai ya zamanto ta ƙara samun ƙarfi shi yasa shi a wajen Imam al-Bukhari riwayatu Zaid bin Khalid asahu na fata an gane قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر عن أبي بكر الصديق ita a cikin wannan babin sayyidina abubakar siddiq ya ruwaici hadithi wato mai irin wannan ma'anar a cikin wato wato yana da hadisi mai irin wannan ma'anar da muka karanta a cikin wannan babi ina fata an gane wanda Imam Ahmad da Abu Ya'la sun fitar da wannan ruwaya ta shi Sayyidina Abubakar wa Aliyun akwai kuma ainihin wato Sayyidina Ali radiyallahu an wanda shi kuma At-Tabarani a cikin Al-Awsat ya fitar da wannan ruwaya ta sayyidina Ali radiyallahu an wa Aisha ta nana Aisha ita ma tana da wata ruwaya makamanciyar irin wanda muka karanta a wannan babin wadda al-Imam an-Nasa'i da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban sun fitar da wannan ruwaya tata sannan a cikin dai wannan babin akwai Ibn Abbas ko Ibn Abbas shi ma yana da ruwaya wanda Imam Tabarani a cikin Al-Kabir ya kawo ta haka Huzaifa shi ma yana da ruwaya shi ma wato mai kama da irin ta wannan babin hadisin da muka karanta a cikin wannan babin da Zaid bin Khalid wanda Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun fitar da wannan riwaya da kuma Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Amr wanda Abu Nu'aym ya fitar da tasa ruwayar wa ibn Umar akwai Abdullahi dan Umar wanda Imam Ahmad ya fitar da ruwayarsa sannan wa ummu habiba ita kuma imamu ahmad da abu ya'ala sun fitar da tata ruwayar akwai abi umama abi umama talbahili ibn maja ya fitar da ruwayar abu umama talbahili da kuma abi ayyub abu ayyuba da kuma tammam abu ayyub da tammam ibn abbas su kuma ruwayar su shi abu ayyub imamu ahmad da imamu tirmidhi sun fitar da ruwayarsa tammam bin abbas shi kuma imamu ahmad da imamu tabarani a cikin alkabir sai kuma abdullahi bin hanzala to shine yace lam aqib ala man akhraj hadithahu sai ummi salama imamu tabarani ya fitar da ruwayata wafila bin al-asqa imamu ahmad da imamu tabarani sai ruwayar abi musa shi kuma imamu bukhari da imamu muslim sun fitar da ita kenan dukkan waɗannan Uh, sahabban da muka ji suna da ruwaya mai kama da ruwayar ko Zaid bin Khalid ko Abi Huraira laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswak ko dai inda kulli salatin ko inda kulli wudu'in ko ma'a kulli salatin kamar yanda yazo a wasu ruwayoyin in ka bin wayannan wanda muka ishara zuwa gare su to wasu sun zo da lafazin inda kulli salatin ko inda kulli wudu'in ko ma'a kulli salatin duk yazo da waɗannan lafuzza din ina fata an gane قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت ولا ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذني موضع الكلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه itace ruwayar da Imam al-Bukhari ya rinjayar saboda wannan kissar an gane ko Hannadu bin Sari al-imamu abu isa tirmidhi ke cewa malamin sa hannadu bin sari ya zantar da su wannan hadisin shi kuma malamin sa abdatu bin sulaiman ya zantar da su wannan hadisin daga muhammad ibn ishaq daga muhammad ibn ibrahim daga abi salama daga zaid bin khalid al-juhani radiyallahu an wannan sahabi ke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashukka ala ummati ba dan kada na tsananta wa al'ummata ba la'amartuhum bisiwak to da na umarce su bisiwak ai bisti'imali siwak saboda an kace bisiwak ai shi as-siwaku ala ala ne amfani ake da shi da haka zaka kaddara bisti'imali siwak da na umarce su da su amfani da aswaki inda kulli salatin yayin da za su yi kowace sallah wala akhartu salatul isha ba dan kada na tsananta wa al'umma ta ba fa to da na jinkirta sallar isha ila thuluthul layli har zuwa sulusin dare ta fi falala sulusun dare to amma tunda mutane sun yan kasuwa sun je sun yi kasuwanci sun dawo yan ma'aikata kowa an gaji in aka ce sai sulusul layli za a dinga yin sallar isha akwai mushaqqa kuma ka'idar musulunci almashaqqatu tajlibu taysir manzo Allah ya ce abin da yasa bamu dinga mai da sallar isha sai sul dare ya raba uku sulusun farko sannan mi sallar isha wadan akwai takura za a takura wa al'umma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da rahama da sauki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim rahama ce ga talikai da aka yi abin da ya sa annabi bai mayar da sallar isha sulusun dare na ƙarshe ba almashakka abin da ya sa annabi bai wajabta wa al'umma yin aswaki duk lokacin da za su yi sallah ba saboda gudun mashakka na fata an gane qal ya ce faka na zaidu bin khalid zaidu bin khalid ya kasance ya shahadu salawat yana halartar salloli fil masjid a masallaci wa siwakuhu ala udhnihi aswakinsa yana kunnansa maudi alqalami gurin da ake sa alqalami abin rubutu min uznil katibi daga kunnan mai rubutu wanda ya saba da rubutu za ga wani lokaci don gudun kada ya yadda biransa sai ya makala shi a kunne haka to haka Khalid Zaid bin Khalid al-Juhani ko da yaushe za ga aswakinsa yana kunnansa da zarar za a yi sallah sai ya sake ɗauko shi ya goge bakin ya goge bakin sannan ya mai da shi inda yake a kunnan sannan ya shiga cikin sallah qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun abu isa tirmidhi yake cewa wannan hadisi ne hasanun sahihun to ina hukuncin aswaki shin sai a cikin sallah akwai ruwayar ma'a kulli wudu'in wasu malaman suka ce za a yi jam'in ruwayoyin ne guda biyu, imalu dalilain aula min tsarhi a hadihima, waccan ta ce ma'a kulli wudu'in, wannan ta ce ma'a kulli salatin suka ce za a yi a alwala za kuma a yi sallah babu cin karwaye. Mutum ya yi goge bakinsa a alwala, sannan ya yi alwala. Ƙila ya zo masallaci, ‘yan mintuna kafin liman ya zo, sai kuma za a tada sallah ya sake ɗauko asuwakin ya goge bakinsa. na fata an gane to anan malamai suka ce a cikin masallaci ko a wajen masallaci wasu malaman suka ce ba zai a cikin masallaci ba domin kada ya sa datti a masallaci domin ya goggoge bakin karan asuwakin zai zube a cikin abin nan an gane ko sannan shin wajibi ne yin asuwakin duk sanda mutum zai sallah wannan shine ra'ayin Ishaq ibn Rahuya shi Ishaq ibn Rahuya yana ganin kawai wajibi ne sai an yi asuwakin za a yi sallah amma wannan hadisin ya yi raddi akan wannan magana ta ishaq bin rahuya na fata an gane domin ka ce wajibi ne annabi cewa laulal mashaqqa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak da kaga kenan umarnin la amartuhum bisiwak umarnin ba na wajibi bane an gane an so ne kamar kai ne in ce muna zaune ce ba dan ka in takura ma ba da na ce da Allah dan samu mu ruwa a waje an gane ko ba dan kan naga ka ji dadin zaman ba dan kan matsawa ba da na ce dan samu mu ruwa a waje haga wannan umarnin kai daga jinsa ka san umarni ne mai sauki an gane ko yana da bambanci da in kalle kan ce samu mu ruwa a waje an gane ko to shi yasa suka ce wannan umarnin ba na wajibi bane da haka ra'ayin Ishaq bin Rahuya da yake cewa wajibi ne yin aswaki don shi a wajensa in ba aswaki ma ba sallah an gane ko ra'ayin imamu shafi'i shi kuma yace sunna ne imamu malik yake cewa mustahabbi ne musamman a lokacin da bakin mutum ya canza ana son da mutum ya ji bakinsa ya dan fara canzawa saboda abin da ke haifar da canzawar baki shi sa wasu suka ce duk lokacin da mutum ya ci abinci ya yi aswaki duk sanda shiru din mutum ta yi tsayi to baki yana canzawa sai mutum ya yi aswaki an gane ko da aka kenan ana yin aswaki imam malik ya ce za ka yi aswaki duk sanda ka ji yanayin baki ya canza sai ka ɗauko aswaki sai ka goge bakinka wallahu ta'ala a'lam قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها babi na goma sha tara abu isa tirmidhi yake cewa babin da ya zo zai yi bayani akan idan ɗayanku ya farka daga bacci to kada ya nitsa hannunsa ya dilmiya hannunsa a cikin mazubin ruwa har sai ya wanke hannun an gane ko imamun nawawi ya hakaito maganganun malamai cewa su mutanen hijaz mutane ne da yawanci tsarkin dutse suka fi kuma gari ne yanayinsu yanayi ne mai zafi an gane da haka mutum ya kwanta bacci wani lokaci zai ga ya jike da gumi ga mutum ya yi bayan gari dama ba ruwa ya amfani da shi ba mutum ya yi bawali dama ba ruwa ya amfani da shi ba kaga duk wannan dan datti dattin zai dinga tashi sannan mutum yana bacci zai iya jin kaikayi ya kai hannunsa gurin to sannan kuma an wayi gari an kawo ruwa kuma ya nitsa hannunsa cikin abin nan na fata an gane قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بصر بن أرطاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرق عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريك الماء وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها أبو عيسى الترمذي كتوى أبو الوليد يازن تدسو أن حديث شين أحمد بن بكار الدمشقي shi kuma ana kiransa da huwa min walad busr bin arda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata hanyar kuma haddathna al-walid ibn muslim walid ibn muslim ya zantar da mu wato wannan hadisi an al-auza'i shi kuma ya ji shi daga auza'i an az-zuhri an sa'id bin al-musayyab wa abi salama wa abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza stayqadha ahadukum min al-layl idan ɗayanku ya farka da daddare, fala yudkhil yadahu fil ina, kada ya sa hannunsa a cikin mazubin ruwa, hatta yufriga alaiha, ai hatta ya subbal ma, har sai ya zuba ruwa a hannun marrataini sau biyu ya wanke shi, au thalathan ko kuma ya zuba ruwa sau uku ya wanke. Fa innahu domin yanda sha'anin da al'amarin yake, la yadari aina batat yado. bai san a inda hannunsa ya kwana ba bai san a inda hannunsa ya kwana ba da haka yana daga cikin babin kiwon lafiya da tsafta mutum ya tashi da wato kada ya sanya hannu a cikin mazubin ruwa to ina ga kuma mutum ya tashi daga bacci ya dauki wani abu ya ci ina fata an gane ay fa innahu la yadri aina batat yaduhu rashin sanin inda hannu ya kwana wannan ya hukunta ka wanke hannun kafin ka ɗauki abu ko kan ka sa shi a cikin mazubin ruwa ina fata an gane wafil babi an ibn umar a cikin wannan babin an samu hadithi daga abdullahi dan umar da jabir da nana aisha kamar yadda muka faɗa ya ce wafil babi an wani an wani an wani yana ɗaukan ma'ana guda biyu ko dai ya zamanto wa'annan sahabban suna da makamancin hadisin da ya kawo lafzan wa ma'anan ko kuma suna da makamancin wannan hadisin ma'anar ɗaya ce ko da lafazin ya bambanta abdullahi dan umar ya roci makamancin wannan hadisin ibnu maja addara kutuni afwan addara kutuni ya fitar da wannan ruwaya ta abdullahi dan umar jabir shi ma ibn maja da addara kutuni sun fitar da ruwayarsa na aisha ita kuma ibn abi hatim ya fitar da ruwayar na aisha qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun qala ash-shafi'i imam ash-shafi'i yake cewa wa uhibbu li kulli man istayqadha min an-nawm nas ina so daga dukkan wanda ya farka daga bacci ƙa'ilatan kanar au gairaha baccin ƙailula ne irin ɗan baccin rana da ake yi ko kuma wani baccin ne daban ba shi ba to ni kam zan fi so Allah yudkhila yadahu kada ya sanya hannunsa fi wadu'ihi a mazubin ruwansa a cikin ruwansa na alwala hatta ya ghasilaha har sai ya wanke hannun fa in adkhala yadahu to in kuma ya shigar da hannun nasa qabala an ya ghasilaha kafin ya wanke fa imamu shafi yace karihtu zalika lahu yace na dai kyamaci wannan abin da yayi walam yufsid zalika alma amma wannan ba zai bata wannan ruwan ba il idza lam yakun ala yadihi najasa matakar dai ba najasa bace a hannunsa in babu najasa a hannunsa ya tsoma hannun kan ya wanke yace ban so haka ba zan so a ce da ya farka daga bacci duba da wannan hadisin fa innahu la yadri aina batat yaduhu zan so a ce ya wanke hannun kafin ya sa amma in bai wanke ba ya sa fa yace ba zan ce ruwansa ya baci ba matukar babu najasa a hannunsa wa qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal shi kuma yace idza stayqadha minan nawm idan ya tashi daga wato daga bacci minan laili da daddare fa adkhala yadahu fi wudu'ihi sai ya shigar da hannunsa cikin ruwan alwalarsa kabala an ya gasila ha kafin ya wanke hannun fa a ajabu ilayya an yuhuri kalma abinda zai fi kayatar da ni ya zubar da wannan ruwan dan ya saba wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kar ya sa hannunsa sai ya wanke shi kuma yana zuwa ya maka hannunsa a ciki kan ya wanke ni abinda zai fi burge ni ya zubar da wannan ruwan shine fa ajabu ilayya an yuhuri kalma wa qala ishaq ishaq bin rahuya yake cewa idza stayqadha minan nawm idan ya tashi daga bacci bil layli aw bin nahar baccin dare ne ko na rana fala yudkhil yadahu fi wudu'ihi to kada fa ya sanya hannunsa cikin ruwan alwalarsa hatta ya ghasilaha har sai ya wanke an gane ko lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya anan abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah